بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تلاتين وتن جماد الأولى شكرا تدبو دير دري حدود أربعين دقيقة هجرية wanda ya dace da 25 ga watan ɗaya shekara ta 2020 za mu ɗora kan karatunmu inda muka tsaya na littafin alkaba'ir a wannan masallaci mai albarka kaba'ir na imamu zahabi muna cikin bayani dangane da babban zunubi na 28 أكل الحرام وتناوله على أي وجه كان شن حرام da mu'amala da haram a kowace fuska ta samu mun sani ba mun gama ku fasalin mun gama kabira din mun gama ta ko na'am mun kammala za mu shiga na da tara kenan alkabiratu tasi'atu wal ishirun babban zunubi na ashirin da tara a cikin wannan littafi shine mutum ya kashe kansa da kansa an yaktula insanu nafsahu mutum ya kashe kansa da kansa in uwa laifi ne babba zunubi ne mai girma wani abu na rayuwa ya sa mutum ya kashe kansa kuma ba ɗabi'a ce ta musulmi ba annabi rahama ya yi bayani dangane da ɗabi'ar mumini ya rarrashe shi dangane da haƙuri da rayuwa duk yadda rayuwa ta kama yace ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair abun mamaki ga al'amarin mumini dukkan abin da ya samu mumini alheri ne a duniya idan abin cutarwa ya same shi sai ya yi haƙuri sabara fakana khairan lahu ya haƙuri ya koma ga Allah idan abin farin ciki ya samu mumini shakara sai wa Allah godiya fa kana khairul lahu akwai dalilai da sukan sa mutum ya kace kansa na farko dai kuncin rayuwa idan mutum yana tunanin cewa wannan rayuwar ba ta yi masa daidai ba Allah bai zaba masa mai kyau ba haka yake tunani yana ganin Allah bai mai daidai ba akwai waɗanda suke challenging ubangiji akan yanayin da suke ciki ba su yadda ba da haka tunda Allah bai yi wa mutum daidai ba sai ga bari ma ya kashe kansa kawai tunda shi ba ya da wata riba a rayuwar ɗaya kenan ko kuma rashin jituwa da wani ko wasu mutum yana cikin ɓacin rai kullum tare da wasu al'umma ko iyaye ko yan uwa ko abokanan arziki zaman fushi da zaman bacin rai talauci in ya tinkari mutum wanda bai da tawakkali sai ga gwanda ya kashe kansa akan wannan rayuwar da yake ciki akwai wanda aiki ma ya nema bai samu ba aiki ya je ya nema na gwamnati bai samu ba da 'yan takardunsa a fayil ɗinsa ya gama zagaye-zagayensa bai samu aiki ba sai ya je ya hau irin mas din nan na kamfanin wayoyi dogon karfe na na kamfani na wayoyi din nan na sabis ya je da ɗan fayil ɗinsa a hannunsa ya hau sai daidai ƙarshe naman ya gaya wanda zai hau ya ce to zai duro ne kawai me dalili ga fayil ɗinsa a hannu ya ji neman aiki ne bai samu hakan aka yi kuma aka kewaye ana kallonsa bai fa faɗo ɗin ba yana ce shi fa zai duro da ya nemi aiki bai samu ba ko a sama masa aiki ko ya kashe kansa ko a sama masa aiki ko ya kashe kansa to aka yi ta dai ba shi haƙuri wani mai ɗan maiko maiko ya zo ya ce ya haƙuri za a sama masa aiki aka ce don Allah kada ya faɗo amma wai shi da aniyarsa ba mu sani ba ko da gaske yake ƙoƙari ake yi aniyarsa shi zurowa zai ya faɗo ya fashe gaba ɗaya akwai wanda budurwa ya nema aka kada shi ya je sha fiya-fiya a garin nan budurwa ya nema bai samu ba wani ya ɗaga shi sama ya buga shi ne ya je nemi madarar fiya-fiya ya je ya kwankwada akwai wadda kishiya ce aka yi mata ta aure abokiyar zama aka yi mata ta je ta kashe kanta amma yanzu sun gane ba sa kashe kawukan sai dai su kashe mazajen sun fahimta ke su a ganin su to irin waɗannan abubuwa in kun dunkule su ga baki ɗaya rashin addini ne yakan sa mutum ya je cewa zai kashe kansa rashin addini ne to Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana zalika ala Allah yasira Allah yace wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawukanku lalle Allah ya kasance mai tausayi ne a gare ku bikum rahiman wanda ya aikata haka da wuce gona da iri da zalunci ya kashe kansa to da sannu za mu sashi a wuta kenan kaga wanda ya kashe kansa dan wuta ne Allah ya ce wuta zai tafi sai ka tuno dan uwanka da ya je kashe kansa wanda ya je sha madar fiya fiya ko wani da ya je rataye kansa wani kuma zuwa aka yi kan aka tara ya rataye kansa kawai sauransu to Allah ce da sannu sai mun sa shi a wuta to kaga dama yana da cikin ma'ana al-kaba'ir kabiratu dhunub yana ce ma babban zunubi a shari'a duk zunubin da aka ce mai yin sa za a sashi a wuta to babban zunubi ne to duk wanda ya kashe kansa dan wuta ne in ji qur'ani kuma Allah ya ce wa kana zalika ala Allah yasira wannan din fa abu ne mai sauki Allah ya jefa cikin wutan ya kone shi kurmus abu ne mai sauki ko wannan ayar kaɗai muka tsaya ta ishe mu mu gane wannan tunani da rayuwa ta jahiliya da mutane suke ɗaukar wa kansu saboda suna gani a fim turawa suna yi baturan duniya ta rikice masa ba yanda zai tunda bai da Allah shi bai daina da Allah ba bai da Qur'ani bai daina da Qur'ani ba bai da annabi bai daina da shi ba da haka kawai sai murkushe kansa ya kashe kansa kawai kuma ya bar wasiya ya ce dan abin da ya mallaka a bawa karansa ya kashe kansa kuma dan abin da ya mallaka a raba karnukansa karansa so musulmi kada mu yi wannan ba daidai bane kuskure ne mu yanzu nan yan mata ko auren wuri aka yi mata akwai wanda an mata auren wuri ai an mata auren dole ta kashe kanta don haka suna yi wa kansu suna yi wa iyayensu barazana 'yan matan zamani suna yi wa iyayensu barazana cewa idan aka aura musu wane wanda ba sa so za su kaci kansu wata ta ce ko in kashe ka ko in banka mana wuta gaba ɗaya mu kone ko kuma ni in kashe kaina ka zaɓi ɗaya ya ce ko ɗaya ban zaɓa ba sai a rabu ai ka san akwai mayu ai ba ta son sa ba ta son sa amma yana nan ya makale ta ce ba ta son ka ta ce za ta kashe ka ko ta kashe kanta ko ta bunka muku wuta dukanku ka je masallacin gwar kana gaya liman da Allah taimaka da addu'a akwai matsala a gida ai duk wanda ce ba ta son ka ai ka huta wallahi wallahi ba kya so Allah kiya hanya ki zai ki aro wanda yake so shi kana kana nan za a zo ana neman ka wallahi da yawa da yawa to Allah raba mu da fitina irin wannan malam ce qala al-wahidi fi tafsirin hadhihi al-aya ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا لأنكم أهل دين واحد فأنتم كنفس واحدة هذا قول ابن عباس والأكثرين وذهب قوم إلى أن هذا نهي عن قتل الإنسان نفسه ويدل على صحة هذا ما أخبرنا به أبو منصور محمد بن محمد المنصوري بإسناده عن عمرو بن العاص قال احتملت احتلمت في ليلة باردة وأنا في غزوة ذات السلاسل فأشفقت فأشفقت إن اتصلت أن أهلك فتيممت فصليت بأصحابي الصبح فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنوب فأخبرته الذي منعني من الاغتسال فقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا فدل هذا الحديث على أن عمرو تأول هذه الآية هلاك نفسه لا نفس غيره ولم ينكره ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم سنسيك وقوله ومن يفعل ذلك طيب أولا آير ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أو كيف سرى قدابيو ولا تقتلوا أنفسكم kada ku kashe kawo kanku ma'ana kada ɓangaren ku ya kashe ɓangare zan yi bayani kaɗan insha Allah amma al-ma'anar mutabadir abin da nake so a fara fahimta wala tattulu an fusa kuma a wannan fasara ta farko kada ku da kanku ku rinka kashe junanku kada wancan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan shine wala tattulu anfusakum ko musulmi ku ta kashe kawo kanku ana faɗa yakin basasa yakin kabilanci yakin siyasa yakin abin nan taimakon yahudanci yakin kaza ku ta kashe kawo kanku saboda biyan bukatar ku na duniya kar ku yaka yace imamul wahidi a cikin tafsirin wannan aya yace abinda ake nufi la yaktulu ba'dukum ba'dan li'annakum ahlu dinin wahid kada bangaren ku ya kashe bangare kada sashen ku ya kashe sashi saboda addinin ku ɗaya ne al-islam fa antum ka nafsin wahida ku din kamar rai ɗaya ne Allahu akbar wai ana abin da ake nufi tunda ne mu musulmi ne to kamar rai ɗaya ne da ni da kai duk ɗaya ne in na kashe ka kamar na kashe kaina ne wai haka ake so mu kudirce a ranmu ni da kai yan uwa ne dinin wahid kuma me ya hada mu wannan addini din shine mai da mu yan uwa abokan arziki ahlu dinin wahid Allah sa musulmi su fahimci haka Allah sa su yi aiki da wannan wannan shine ra'ayin Abdullahi ibn Abbas da yawa daga kuma cikin malamai wasu kuma suka ce a'a هذه الآية ko hada nahyun an qatl al-insani nafsahu wannan aya tana hani ne akan mutum kai ya kashe kansa shi kadai kamar yadda na fassara muku da farko kenan kuma malam yake cewa abinda zai nuna mana ingancin wannan fassara cewa ayar tana nufin kar wani ya kashe kansa abinda muka ruwaito daga Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad al-Mansuri da isnadihi zuwa ga Amr bin al-As amr bin al-as sahabin annabi ne yake cewa wata rana na yi mafarki fi lailatin barida a dare mai tsananin sanyi irin wannan darren kenan ga sanyi ka ji kamar kankara ake zuwa ya zo ya mafarki ya ce a lokacin wa ana fi ghazwati zati salasil sunan wani yaƙi ne da aka je ghazwati zati salasil a wannan ne ga yaƙi kuma ga mafarki ya ritsa shi ga sanyi kuma dama an fi yin mafarke-mafarken nan a lokacin sanyi ya ce sai na tausaya wa kaina kuma na jiya wa kaina tsoron fashfaktu in iktasaltu an ahlika ko an ahlak in na yi wanka zan iya mutuwa zan iya halaka na tausaya sanyin ya isa in sanyi ya sanyi wala aka watsa mutum ruwan sanyi fa dai a bi shi da likafa ne kawai a kwarai kuwa wani sanyin ayi mutum ya zuba ruwa jikinsa a yi tafiya zai kwarai kuwa ai malam sanyi sanyi azaba ne fa kamar yadda kake ganin wuta dinnan azaba ne in sanyi yayi sanyi yayi oba azaba ne fita ma ba a yi kwanan nan snow dinnan da ake cewa an yi a wani bangare na kasar Nijar can wajen Durku da da Bilma ai ai abun zama yayi wato abun sai da zama wato wato a zero suke zero kuma minus zero ne kusan bayan ya zo din in ya zo zero akwai minus zero din minus zero minus one minus kaza minus kaza yana iya tafiya haka sai da suka kwana uku ba sa fita wuta kawai ake ta bunkawa a cikin ɗaki da itatuwa mala ana samun dumi kwana uku ba in ka fita ji za ka kama za ka bushe ga iska tsaba sanyi ba damana ba ne sai dai ka ga suno kankara tana sauka to malam dan afirka malam ya gamu da wannan ai akwai fa matsala fa yawwa ga baka ci abinci mai kyau ba ga bala'i sai eh su ma turawan da Allah ya jarabe su da sanyi ai kaga ya ba su abinci ai ko kuwa a akwai girki ai eh kuma akwai wadata eh akwai ci gaba suna da abubuwan da in kankarar su ga mu mu yanzu a karkarar nan tamu in kankara ta sauka ai sai dai sai dai makabarta za a yi ta tafiya ana gama Allah nake gaya maka wallahi da yawa mutuwa za a yi su kankarar da suke take zuba sai dai mota ta zo ta rinka bin titi ma fa gaba daya toshe titi za ga dala dala dala na kankara sai dai irin giredan nan ne za ta zo dama an yi ta ne dan kankare kankara kofar mutum fa sai an zo an sare masa ita ta waje kofarsa mota kuwa daman za ka zo ka nemi mota ka karasa ga ta a kofar gidanka gaba ɗaya kankara ya abin nan ta dole sai an samu wani abu za ka rinka sara a hankali ka samu ka buɗe kofar ta buɗu ka tashe ta to kaga wannan ai ba za mu iya ba a ba za mu iya na haɗu da wani wasu ɗalibai a madina muna karatu aka haɗa mu a ɗaki ɗaya farkon zuwa mu ashe yan wajen wannan ƙanƙarar ne ka ai sun azabtar da ni yake wallahi malam AC ne wato wani mai bala'in sanyi santaral haka zaka ji yana zuba yuwu kamar fanka to da muka zo malam ka taho daga afirka najeriya malam yauwa da sauran miyar kuka da tuwon masara ma a ciki na bai gama wannan ba sanyi ya gigita ni malam mutanen nan sai in tashi in kashe abin nan sai su tashi tukunna sai in kashe muka yi ta faɗa fa ni ina na shiga bargoji nake kamar ana da ɗabin kamun ruwa ne su kuma sai ga ƙato ya kwaɓe ma ko riga bai saka ba wallahi nake gaya maka nace kai ai sai da na kai kuka wajen masu amanan shugabanni mun ce ni fa wannan mutanen ba baran iya zama da su ba za su kashe ni wallahi sanyi AC kullun kurin mu kanan da ka dan sake ta abin suka ji kana kop kop kop kana tari saboda yanayin halittar mu da jikin ba iri ɗaya bane da sauransu so ala'ayyar ina muku bayani ne don mu daɗa haskaka abin cewa Allah madaukakin sarki yakan iya mutum azaba da ɓangarori da dama koyi maka da wuta koyi maka da da shi sanyi da sauransu kar ku kashe kawukanku ɗaya kenan ko kar wani ya kashe kansa shi bawan Allah wato shi ba ni sunan shi a amru bin al'as ya ce mafarki ya yi ga tsananin sanyi a wannan gazuwacin za ta salasin ya ce yana jin tsoron gaskiya in wanka zai halaka kawai sai ya taimama fata yammamtu fa sallaitu bi ashabi subha na yi taimama na yi wa mutane na sallah asubahi shine liman bayan an dawo madina fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na ga annabi cewa ai gashi gashi gaskiya sanyi ya kama ni kuma na yi mafarki ba wani boye boye ni fa taimama ne na buga musu sallah haka su da alwalani da taimama sai annabi ce ya amru sallaita bi ashabika wa anta junub yanzu ya kai amru sallah kai wa sahabban abokananka kana cikin janaba ka musu sallah fa akhbartu alladhi malani min al-iktisali sai na bashi labarin abin da ya hana ni ne wanka sai na ce aini na ji Allah yana cewa wala taqtulu anfusakum kar mutum ya kashe kansa inna Allah kana bikum rahima wannan amru ne yake ga annabi ya ce ina fada dalili Allah ya ce kar mutum ya kashe kansa in na zo na ɗebi ruwan sanyi na ya rasulullah ai zan kashe kaina kawai fa zahika rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yaqul shay'an annabi sai ya fashe da dariya bai ce komai ba ma'ana ma'ana daidai yayi kenan kenan aya tana nufin karka kashe kanka to wannan shine dalilin da yasa wasu malamai suka rinjayar fassarar wala taqtulu anfusakum ba wai ba wai kawai za a ce kawai tana nufin kar bangaren ku su kashe bangare ba ne ba kawai abin da ke nufi ba a tana nufin asalin ma'anarta kar wani ya kashe kansa kar wani ya kashe kansa malam wani in bashi ya mai yawa sai ya rataye kansa wani ya shiga kunci ya shiga damuwa sai ya kashe kansa to Allah ya ce kada ku yi haka malam ya ce fadalla hadal hadith ala anna amr ta'awwala hadhihi al-aya kenan wannan hadisi yana nuna mana shi amru ya fassara shine ta'awwala ta'awwala fassara yayi tawili ya fassara wannan ayar um, cewa ana nufin mutum ya halakar da kansa la nafsu ghairi baran wani shi ba kuma annabi bai masa musu ba to fadin sa wa man yaf'al zalika kana ibn abbas yaqulu al isharatu ta'udu ila kulli ma nuhiya anhu min awwal sura ila hadha al mawdi' wa man yaf'al zalika udwanan wa zulma dinnan wanda ya aikata haka din nan da aka faɗa to wanda ya aikata haka kisan kai din mutum ya kashe kansa kaɗai ake nufi ko ko sauran laifuffuka ai an faɗi laifuffuka da yawa a baya ayar fa ta ashirin da tara ne zuwa talatin to abdullahi bin abbas ya ce a'a ana nufin wanda ya aikata laifuffukan nan na baya da aka ambata duka har da wannan to wannan za mu sashi a wuta ba wai sai wanda ya kashe kansa kaɗai ba الإشارة تعود إلى كل ما نهي عنه من أول السورة إلى هذا الموضع وقال قوم الوعيد راجع إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس المحرمة وسمع لمسك آه ومن يفعل ذلك أن ينقوم أكن حكم شنشن دوكيا تانيا برنا ود مكي بياني ساتن ديوشي cin kuɗin haram Allah ka kiyaye mu cin haram cin haram da kuma wanda ya kisan kai ya kashe kai wato alƙatlun nafsul muharrama yayi wannan udwanan wa zulma daga min al udwan ne an ya'adu ma amara Allah bihi mutum ya ketare abinda Allah ya umarni da shi wa kana zalika ala Allah yasira ay annahu qadirun ala iqa'i ma tawa'ada bihi min idkhalin nari ai Allah mai iko ne ya aukar da abin da ya alkawari da shi na cewa duk wanda ya kashe kansa to fa zai shigar da shi wuta um, riwayar jundub ya ce wa an jundub bin abdullahi annabi sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'a ku ji wannan hadisin ana so a dada fassara mana ayan ne a cikin waɗanda suka gabace ku wani mutum ya taɓa yin rauni yana da ciwo yana da rauni ya samu ciwo ya girgiza ciwon ya dame shi fa jaza ya samu jaza karkaduwa da girgiza da shiga damuwa ya kasa hakuri fa aka da sikinan fa hazza biha yadahu ya ɗauki wuka da ya ji raunin sai ya sa wuka ya guntule ya yanke yatsar gaba ki daya kaji maza kenan fa ma raka addamu hatta mata shi da kansa fa malam rauni ya ji a hannunsa rauni ya ji wai saboda tsabar ciwon ya dame shi ya ce a bashi wuka aka bashi wuka ya yanke hannun wai ya yanke wajen ciwon kaji abun mamaki fa ma raka addamu jini bai tsaya ba yana ta zuba yana ta zuba wallahi sai da jinin sa ya tsiyaye gaba ɗaya ta yatsan nan gaba ɗaya ya faɗi ya mutu qala Allahu ta'ala kawai sai Allah ya wahayi yace badarani abdi bi nafsihi bawana ya riga ni yayi mun gaggawa ya riga ni ya kashe kansa haramtu alaihi aljannata ni kuma na haramta masa gidan aljanna wannan hadisi mukharrajin fi sahihaini yana cikin bukhari yana cikin muslim su baka kuɗi ka je ka kashe wasu mutane ka ɗaura bam a jikinka ka je ka kashe mutane ka ce kudin abawa magadanka haka ake yi yanzu duk wanda kuke ji an kama shi da bom zai shiga cikin mutane ai ya sai da kansa ne an gama ciniki ne ai duk wacce kuke ganin an kama ta ai ta daura bom a kugunta za ta shiga cikin mutane ta gama sai da kanta ne to wannan yana daɗa fassara mana wala taktulu an tusakum can tafsirin wahidi da yace kar sashin ku rinka kashe sashi shi ma aya tana iya daukan ma'anar haramun ne ku rinka kashe junanku to daga cikin hanyoyin da ake bi ana kashe juna akwai waɗanda suke yin aiki ma wasu wasu suna zuwa su yi aiki wa wasu a biya su alali su zama su aikin su zubar da jini da kashe mutane dan uwanka ne musulmi amma ya fi ka son kuɗi an yi masa alkawarin wani abu ko sun yi wata harka don haka zai je ya kashe kowa aka ce ya kashe yanzu a ƙasar nan akwai mutanen da sunansu haya kilas wai hayarsu ake inda ana kana so a kashe wani suna nan da lambobin wayoyinsu da inda suke an san su za ka je ku yi ciniki da su wa kake so a kashe maka ɗauke su ka kai su ko ka sa a kai su a ji a nuna shi wancan ɗinnan shi ake so a kashe za su iya zama wata ɗaya wata biyu wata uku wata kaza suna tracing wannan mutumin suna bin sa har sai sun samu inda za su kashe shi ba za a kama su ba ba za a gane ba a ƙasar nan akwai a garin nan akwai duk wanda ake so a kashe shi ko ɗan siyasa ko mai addini ko malami ko jahili ko mai kuɗi ko waye ciniki ne ake biya su a nan garin ma ba kwanan nan wani ya ji bunka wasu wuta ya kone su ba ba a rediyo an faɗa an yi hira da shi ba ya ce nawa aka bashi ɗari biyu 200,000 ya je ya kashe mai gida da iyalinsa ya banka musu wuta a ɗaki ya sa musu fetur kuma ya kule kofar da kwaɗo ta baya dan musulmi ba wai wani kafiri ba dan musulmi dan garin nan wannan kashe-kashen da ake akan makallahu a yanzu a nan arewa zan fi mai da hankali akan nan arewa maiduguri taraba yobe wancan gurare da kuma bangarori na katsina su zamfara su da sauransu wallahi ina gaya muku ko ku daina bata kanku lokaci wallahi da hannun yan uwanmu a ciki bayan da za a yi aduwi maki ya taho daga waje wani guri kawai ya zo ya kashe ka ana ta kashe mutane ana ta wayewa da sauransu a banza yanzu irin ƙauyukan nan na katsina su safa na su ba tsari su waye sai gudun hijira ake ba a iya shiga nan safa na ɗin da kake gani hanyoyinsu akwai dajika na a nan nan katsina ba wai nesa ba nan nan katsina wallahi baka isa ka wuce ba akwai hanyoyin da bilal azim ko mai shi kiwon shanu ne ba ya iya wuce wurin kuma mutane ne yan uwanka masu sallah musulmi su ne suka samu sana'a su ma a kama ka a yi cinikinka a ba da kuɗi yau ɗinnan da asuba muna gama karatu wani dattijo ya same ni miskini ba Allah ba zuwa yake dan tsintsinci yan abubuwa ba su kai sun kawo ba a nan kofar wambai ya tafi kamaruwa kamaru ya je dan sayar ya dawo ya sayar har ƙwarya yana saya ƙwarya ina irin filet na roba din nan yana saya loda ya tafi shi kai kamar to shi ma an bugo masa waya an ce za mu zo za mu kashe ka za mu sace ka ko mu kashe ka ya zo yana rawar jiki da asuba ya ce malam ai mun addu'a bai da komai kisan kai ya zama ruwan dare yanzu yanzu mutum sai sa kunamar bindiga ya harbe ka to kamar yadda na gaya muku akwai wanda suna yi wasu aiki ne wato ku matsalar ku ku 'yan najeriya abinda ba ku gane ba kun yi yawa ne fa wallahi rage ku suke susi yanzu a lissafin da aka yi nan da 'yan shekaru kaɗan najeriya za ta zama a duk duniya nan da 'yan shekaru kaɗan ba da yawa ba najeriya za ta a duk duniya ba wanda ya fita yawa duk duniya yawan ɗan adam za ta zama ba wanda ya fita yawa cikin ƙasashe nan da 'yan shekaru masu zuwa saboda yawan haihuwanku kuna da wani addini da kuke yi ku ta haihuwa an ce ku rage kun ƙi so ga yanda za su rage ku Allah nake gaya muku ita ce maganar so duk abin da za su bi su rage ku sai sun yi shi kuma karanta ku suke karanta ku suke duk mutumin da zai jefa ka cikin fitina sai ya yi karatunka na shekaru some years za su karanta ka su fahimci yaya ƙarfinka menene barazana me kake tanada me kake da shi ɗaya kenan yaya rauninka menene where are the places of your weaknesses inda kake da weakness rauni shortcomings matsalolinka na abin nan duk sai sun fahimce ka addininka wani addini kake yi sukan iya turo mutum ya zo shiga cikin musulmi ya saka rigar musulmi ya ɗebi shekara goma sha biyar ashirin ya koyi larabci sai ya fi musulmi iya larabci ya haddace ƙur'ani wallahi tallahi ba musulmi ba ne aiki ya zo yi a lokacin da yake koyi larabci da yake hadda ƙur'ani yana ta karanta ku ne ana jansa jiki ana shiga abubuwa da shi yana ta ganin asirin ku ya fahimci masu arzikin ku ya fahimci hanyoyin samun ku ya fahimci 'yan kasuwanku ya fahimci ma'aikatan gwamnatinku ya fahimci suwa kuka fi so ya fahimci masu ƙarfi a cikinku ya fahimci masu rauni put wata ran sai ku neme shi ku rasa zai je kai rahoton wannan aikin da ya yi da haka suke yi yanzu kuma sun samu hanya sai su zo su yi ta aure 'ya'yanku da sai sun zuba kuɗi dala miliyan kaza for research purposes ku natsu ku fahimce ni sai sun zuba kuɗi da to amma yanzu watakila akwai rikici akwai rashin wane ne akwai menene da sa ido in kun ga bature ya zo ya shiga cikin ku ya zauna a unguwan nan shekara da shekara biyu za ku sa ido a kansa ta hanya mafi sauki sai su kulla alaka da 'ya'yanku ta hanyar instagram ta hanyar whatsapp ta hanyar facebook ta hanyar kaza sauran sai su zo su ta aure 'ya'yanku dungurungum sai a ɗauki mutum a tafi da shi can a ta tsotsan labari a wurinsa duk abin da ake so zai bayar free of charge idan sun gama amfani da shi kuma an gama amfani da shi ko su kashe shi ko a neme shi a rasa yes shi ne abin karku ɗauka bature bature kafiri wanda ba musulmi ba wallahi ina muku rantsuwa wallahi bai zai zo yayi abu haka kawai a banza dan sha'awa kawai ba wallahi malam they have their hidden agendas but you don't know it but likely you may know it nan gaba ana wannan ana ta ɗaukan hoto wasu ma da zuwan dan wama yake gaya mu wasu ma suna ganin ci gaba ne an fasa mu ci gaba a Kano tsofaffin mata turawa suna zuwa suna auren samari yanzu dan Allah bai kamata ku lura ba duk wanda ya zo cin abinci ya ga goro a cikin miyarsa an zuba maka abinci fa kana ɗiban miyar kuɓewa ɗanya da tuwanka na saman bita lafiyayye sai ka ga goro a ciki akwai ba abun tambaya akwai abun tambaya ana cikin wannan ana ɗaukan hoto ana nunawa ku yi tunani fa yanzu baturiya ta zo bata san yaro ba kawai tana hoto suke ganin suna zuwa hata abin nan har ta iya sa hannu ta rungume shi akan makalla ta sa hannu fa ba a yi ɗaurin auren ba a garin su a gaban iyayensa abin a sa a rungume shi ya rungume ta a ɗau hoton su kuma ba maganan a tallata mata musulunci ko na kara ma a ce tunda kin shigo garin musulunci bari a tallata mata musulunci babu wannan ana ta rawar jiki ne za a yi maza maza a gama ana cikin wannan sai ga wata ta da bullowa ita ma daga Canada ita ma diram ta sauka a jirgi warai ku kuna ji mutum ɗaya ne ba mutum ɗaya bane gashi ana ta nuna wata ma ta duro wani ɗazu wani muke magana da shi muna karatu da shi sai ce malam wallahi a katsina ma wata ta dira eh wata ma ta sauka a jirgi a katsina kuma ita ma ta samu wanda za ta aura wato sun gama rena mana hankali sun rena mana wayo kuma matsalar wato ka gane muna yin abu ne wato satahiyan kawai mu muna ganin abu anan muke ganin sa ba ma yin tunani ba ma yin tunani duk wanda ya zo ya aure ka ya gama sanin sirrinka duk wanda ya zama sirikinka ya san ka kuma wallahi malam labarai za su samu masu sauki cikin sauki ba sai sun biya kuɗi ba ya kamata ka yi tunani duk can ƙasar ta rasa ka duba baƙi fa mutum ka gashi kamar gawayi ba farin mutum ya zo kuma mai shekara arba'in da biyar ko kaza ko sama da ko da shida ta zo ta nemi yaro ɗan shekara ashirin ashirin da uku ta fi uwarsa ma da ta haife shi misali ku tuna wannan shekarun tun da ta yi rayuwarta ta budurci mai ta yi ba fa musulunci a tattare da ita wace irin rayuwa ta yi a'a karnuka ne suke barbarata a'a mutane ne suke barbarata a'a yaya aka yi ya aka yi da sauransu a'a ta yi aure to ya aka yi ba ta yi aure ba a'a ta taba aure a'a ta haihu mutum ya je ɗebi kansa ya zuba kansa cikin wannan ƙazanta ba tunani ba fikir ana na ana ta tafi wallahi ina gaya muku ko muna raye ko muna mace sai kun ga illolin waɗannan abubuwan kuma ni na gaya muku ku faɗa wa kowa ba a banza ake wannan abun ba akwai wata manufa kawai dai ku ne karnukan farauta ku ne zakarun gwajin dafi da musuluncinka da addininka da mutuncinka da kimarka ka jefa kanka cikin ƙazanta da alaƙa da maciyin alade mai cin kare mashayin giya da in yawa yi gari in bai sha giya ba zai ji daɗi ba ka iya haɗuwa da shi ku rayu da shi gida ɗaya ka kwanta da yawunka da yawunsa da abinan ɗinka ku haɗu da shi saboda kana neman wani abu akwai bayanai suna nan tahowa a hankali bari dai mu gani muna nan mun zuba ido mu gani akwai bayanai amma muna fatan samari Allah ya sa su Allah sa samari su gane eh Allah sa su gane to duka fitintunan da suke faruwa da yaƙe-yaƙen nan da ake billahi azimu ina gaya muku da hannun turawan nan ake kashe mu mutumin da zai iya zuwa kulla maka bala'in da zai sa a yi ta kashe ka ana shelin ɗinka kuma shine zai zo ya ce maka yana son ka duka burinsu a rayuwarsu babban burin shine tashwihu sum'atul islam blackmailing of islam total blackmailing shine burinsu shi abinda suke so kenan sun kakkashe mu hatta ciwon AIDS din nan da kuke ji ciwon kanjamau wallahi kirkiran sa akai kuma ku tambaya me yasa yafi karfi mu a kasan mu a kasashen mu na Afirka saboda sun dauke mu kaman birurruka ne mun yawa suna rage mu ne ciwon kanjamau ciwon AIDS din nan wallahi creating din sa akai kuma da gangan suka ki samu masa magani saboda yayi ta kashe mu kirkira suke su turo shi cikin mu suka turo mana ya kukuka aka yi ta kashe mu muka yi ta kashe junanmu muka yi ta kashe junanmu su zo su shiga cikinmu da sunan taimako ba taimako suka kawo mana ba suna so su san sirrinmu ne wani bawan Allah yana cewa hanyar jirgin ƙasa ne ake a wasu ƙauyuka da ya rata turawa da suka zo suna yi wallahi malam sai suka sai suka daina ma magana hanyar jirgin ƙasan kawai sai suka shiga research bincike sun ga ƙasa da arziki suka samu mutanen ƙauyen suka ce a ba su tsofaffin mutanen garin nan aka ba su suka ta bincike suna rubutu saboda ka rabu da bature da bincike suna ta ɗaukan hoto suna documented kyauta kawai ba an tauro su zo su yi aikin jirgin abu ne saboda sun ga ƙasar akwai arziki da su rubuta sun yi bincike sun san akwai wani arziki a nan gurin sun zo tono sun tarar da wani abu na arzikin ƙasa so suna so su yi taswirar wurin gabaki ɗaya me asalin gurin ya tushen gurin na suwa ne gurin ya aka yi aka yi da sauransu bayan shekaru kaza za su iya zuwa su tada yaƙi da fada a gurin kuna fada kuna yaƙi kuma suna ta ɗebe arzikin ƙasar kamar yadda suke a iraki kamar yadda suke a kaza kaza haka suke yi sun zo sun yi tijara ku suna ta ɗiban ƴaƴanku suna sacewa mun faɗa mun faɗa mun maimaita ƴaƴanmu a bi ƴaƴanmu har gidajenmu jarirai da ƴan ƙananan yara ƴan wata hudu wata biyar shida bakwai ƴan shekara biyu shekara uku ana bi ana ƙwace su ana bi ana kama su ana bin su makarantu ana kame su duk sun yi wannan a jiha ɗaya a Najeriya akwai gidan da aka faɗi sunan mutumin fasto ne aka faɗi sunansa a rediyo nan aka faɗa kowa ya ji a wurinsu akwai musulmi ƴaƴan musulmi maza da mata sun fi mutum dubu hudu a garin nan aka faɗa ya caccanja musu addini yana bin yan matan ciki yana zina da su wanda ya ga dama idan yayi zina da su aka samu ƴaƴan kuma jariran a sayar da su a Najeriya ba ake wannan abu kuma an faɗa an ji amma ba a komai ba bayan wannan bayan ya kuka da suka sa mana aka ta kakkashe mu sun zo ana sassace mu ina fata ana fahimta an zo kuma ana harkar kidnapping din nan an kullo mana wuta me yasa a kudu ba masu kuɗi ne a kudu ba wanda za a kama a Lagos ba wanda za a kama a samu kuɗi malakun kaifa ta kumun ba su da masu kuɗi ba wurin kuɗi ne a can me yasa ba a yi a Lagos me yasa ba a yi a Ibadan me yasa ba a yi a kaza me yasa sai nan arewa me yasa sai Katsina me yasa sai Zamfara me yasa sai Bauchi me yasa sai Gombe me yasa sai kaza me yasa sai dan nan tsibirin duk abu a ta kame mu ana ta cinikin mu kawai shiryawa aka yi shiri ne malam su kame musu karar tattalin arzikinmu kana da ɗan mai kuɗin ka anguwa ka zo kama shi a ce an rike iyalinsa ba za a sake ta ba sai ya bada naira miliyan sha biyar gaba ɗaya jarinsa da yake da shi zai biya tattare da kasuwarsa da shagunansa ya sayar ya ɗauka ya kai musu sun yi gaba sai a sako mu abu nan kaga an karya ɗaya a cikin ku an je an kama wancan shi ma ya ɗebe kuɗin billahi azimu akwai wanda aka kama shi malam a buhu buhu ka san buhu irin buhu irin na na shinkafa buhun dawa buhun gero anan aka yi ta zuba miliyan kaza aka ɗiba a mota a kuri kura aka yi kuɗi aka je za a dawo da wani idan kun lura a hankali bin mutanenmu da ake a sace wancan akai miliyan kaza a sace wancan akai miliyan kaza wato yana karya mana tattalin arzikinmu ne masu kuɗin masu arzikin tattalin arzikin yana karewa rashi yana shigowa talauci yana yin yawa kuma aka sa wa mutane tsoro har gwamnati ta zo tana jin tsoron su gwamnati ta zo ta wayi gari tana jin tsoron su ta yadda sai ta nemi ta sulhu da su gwamnati mai jirgin sama na yaƙi gwamnati mai soja gwamnati mai ɗan sanda gwamnati mai bindiga gwamnati mai ak-47 ko ak-48 ko ak-30 ko ak kaza gwamnati mai kaza da sauransu ita ne za ta haƙura gwamna guda ya je ya tsaya yana sulhu da ɓarayi don allah ku yi haƙuri ku faɗi abin da kuke so za a yi muku za mu kiyaye muku kuma ku kiyaye mana aka sa mana tsoro aka yi wannan duka wannan in kun lura inda kuna bin lissafin waɗanda suka san harkar tattalin arziki in za su muku lissafin tattalin arzikin arewa a iya shekarun nan ƙasa yake yi ba sama yake yi ba yanzu nan ɗan rufe bodan nan da aka yi shi ma karka ga yadda ya karya tattalin arzikin wasu daga cikin masu kuɗinmu mu da ƙauyuka da garurruka da suke kusa da bodojin nan duk ƙauyuka da suke kusa nan gaba ɗaya haramun ne su gidan mai ma ba a buɗewa ba a buɗe ba a kai man fetur saboda an hana a fitar da shi so sana'a da za su yi da ya shafi fetur ana cikin wahala duka wannan ana nan ana ta yi ana ta yi a lokacin ake tunanin cewa misali wai wai muna ci gaba ina ci gaban yake ta in ka gamu mun fito yadda ka san daga kabari muka fito firgice wallahi zan gaya muku duk wanda ya fita kasar waje dai sati biyu sati uku in ya dawo Najeriya daga airport kana sauka za ga kamar mutuwa akai a garin Allah idan ka shigo gari kana ganin mutane kafin ka saba ganin su gani zaka kamar daga jinya suka tashi ko umara ko aikin haji ko kaje america ko kaje dubai ko kaje india ko kaje malaysia ko kaje kasa kaza ka dan yi sati biyu idan kai dan goyi haka ka dan gafaran fata ka dan gani ima ka dan ci ganye ka dan abin nan sauran in ka dawo jama'ar ka wallahi daga masu taryanka daga airport in ka hada musu zaka ce malam jinya kai ne duka wannan na gaya muku ko shirya mana ake kun ga Najeriya na kuke ji babbar ƙasa ce fa'idan duniya yanzu akan harkar fetur fa a duk duniya mu ne na biyar na biyar duk duniya amma duk duniya ko in Allah ya sa da mun daga tuta akan rayuwar rashin mutunci da talauci wallahi tallahi wallahi nake gaya muku gafiyoyi da beraye ko duk duniya ba wanda ya fi mu akwai yan jido na sha faɗa na wa'azi Nijar nan muka je wa'azi billahi azimu malam in ka ga yadda suke suke wasa da nama na je abatun su na je dan ga yadda ake yanka raƙumi na ga ana fitar da raƙuma sun fi ɗari a rana ɗaya fa a gari guda na ce yanzu wannan duk a garin za a cinye naman nan sai sai wani ya ce yawan ga malam wannan mai ka gani wannan wani ya ce ya ce ai mu a garin nan ai ba zai yiwu ba ne ma a yi wai wani abinci ba nama ba a yi abinci ba nama ba zai yiwu ba ko abincin safe ne billahi azimu nama za ka ci bulu bulu na gaya ma fa ni fa da na je fa sai da na kai ga an kawo abinci ma na ga nama ce Allah ku dauke ya ishe ni nama nama wallahi sai su yanko rago guda wata ziyara aka ɗauke mu kaɗan shiga sahara wanda ya ɗauke mu ziyara sai gashi ya sa rago guda aka gasa a cikin daji suka babbake mana shi muka take shi kurin a gurin mu wallahi tallahi nake ga mu rago guda nace tab nace Allah kawo ku Najeriya ka duba Nijar ba su da fetur ba su da kaza mu ko muna da shi ga wadata muna da shi ga motoci na fitar hankali da ake hawa amma ga rayuwar talauci Bilal Azim ɗiran ɗari uku da hamsin sai kai sati nawa baka ci shi ba ya gagare ka ce malam ina yanzu yanzu ne fa malam su fa nama ma ira irin nama na bakin titi nan daga tari da ka je ka yanka haka sai ka ji fas fas fas fas ana fasa maka a zuba ma shi kaya guda ka je ka ci kurin ka abin nan mu fa to duka wannan yan uwana ku har haɗe gaba ɗaya wallahi malam shiri ne ake a jefa mu cikin masifa da tashin hankali dan su haram su haramta mana jin daɗi da kwanciyar hankali amma na yi wannan bayanin ne liyaqila man yaqil wanda zai hankalta ya hankalta amma wannan ita ce gaskiyar magana ya fahimta ta Allah gane da mu kisan kai da zubar da jini ba abu ne mai kyau ba abi hurairah ya rawaito manzo Allah yana cewa man qasala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam duk wanda ya kashe kansa da karfe rana tashin kiyama zai rike wannan karfan yana caccakawa cikinsa yana cikin wutar jahannama khalidan mukalladan fiha abada har abada duk wanda ya dauki karfe ya kashe kansa to zai yi ta caccakawa kansa wannan karfe din ran tashi kiyama a jahannama wa man qatala nafsahu bi summin fa summuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukalladan mukalladan fiha abada duk wanda ya kashe kansa da poison da guba zai yi ta ɗanɗana zai yi ta shan wannan guba ɗin yana cikin wutar jahannama ya yi ta sha tana kashe shi yana tashi ya yi ta sha tana kashe shi yana tashi har abada wa man nazala min jabalin fa qatala nafsahu wanda ya gangaro daga kan dutse ya kashe kansa fa huwa yanzilu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada zai yi ta gungurawa a cikin wutar jahannama ba daga dutse ya fado ya kashe kansa ba ba ya hau sabis ba ba ya hau mas ba ba ya hau kaza ba yana so ya gangaro ya fado ya mutu to za a sashi a jahannama sai ya je sama sai a yi ta gunguro shi har abada haka zai ta azaba wannan mukarrajin fi sahihaini wannan hadisi yana nan cikin bukhari da muslim a cikin hadisin sabit ibn dhahak manzo Allah yana cewa la'anul la'anul mu'min ka katlihi ka tsine wa mu'mini kamar kashe shi ne duk wanda ya samu mu'mini ya ce Allah tsine mai albarka kamar ya kashe shi wa man qadafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka katlihi wanda yawa mu'mini kazafi da kafirci kamar ya kashe shi ne dan uwanka mu'mini ka ce kafiri ne wa man qatala nafsahu bi shay'in uzziba bihi yawm al-qiyamati duk wanda ya kashe kansa da wani abu sai an yi tai mai azaba da wannan abin da ya kashe kansa ran tashi al-qiyama hadisin bukhari da muslim in kwaya ka kashe kanka da wannan kwayan ne idan karfe ka sa da wannan karfen ne wa fi hadisi sahihi an ar-rajul alladhi alamathu al-jirahu fa fasta'jala al-mauta a cikin hadisi sahihi ya zo dangane da mutumin da wato rauni yayi mai radadi shine alamatul jirah faƙatala nafsahu ya kashe kansa bi zubabi saifi ya ɗauki tsinin takwabinsa yaƙi fa aka je malam aka ji mai ciwo zafin ciwon ran sai ya ɓaci sai ya samu takwabinsa sai ya kafa shi kawai sai ya tashi ya miƙe haka sai ya soka cikinsa akan wannan takwabin ya kwanta ya yi rubda ciki har sai da takwabin ya huda shi ya kashe kansa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار annabi ya zo ya ganshi ya ce wannan yana cikin yan wuta hadisin bukhari da muslim ya je yaƙi ya je jihadi amma ya yi gaggawa ya kashe kansa ɓacin rai ya sa ya kashe kansa ka duba jihadi ya je fa ana tsammani ya samu shahada amma tun da kashe kansa ya annabi ya nuna shi ce wannan ɗan wuta ne yanzu haka yana wuta malai ce fa nas'alullah ta'ala an yulhimana rushdana وأن يؤيذنا من شرور أنفسنا أنفسنا من أن يمن الله كم تأمن الشرير مو يربى مد شر الكاو كمو وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم غفور رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته